Baba Suda, Sarkin Labari.
Muhimmin saƙo daga Hizba zuwa ga duk masu zuwa cin kasuwar Badime ɓangaren ɗandima kan gadon kara a ɗakin bukka.
sai da muka samu ɗaiɗaiɗaiɗai har guda ashirin da hudu wanda suke ɗauke da wannan ciwo cuta mai karya garkuwar jiki.
Za a fara kai rahoton duk mai shayin da ya zuba wa kwastomansa da zafi ya sha ya ƙona baki a Kano.
za mu kira wannan mai shayi mu ga yadda ai kasance haka ai al'adar mai shayi in ya tashi ya daga in ya baka kima daidai kika ma daidai sai ka daga mu Wasu iyaye mata sun jibga tutsuwa unguwar farawa hotoro.
ciki ba ga marayu ƴaƴa an mutu amma mu da ƴaƴa dan hanyar da zamu je mu ciwo abinci mu dawo da ƴaƴan mu dawo to an tohe mana Shi ko wani ɗan karota ya taro wani soja sabon fitowa daga ɗaukan horo sun kuma kece raini.
da kayan sojojinsa suka rike shi kuma sojan ya ce ba zai tafi suka kama cikume shi Akwai fannin nan namu na ku dakace mu. Masu sauraro, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin. Mai taken Monday tushen aiki wai aka ce ko nasara na tsoronki, kuma kamar kullum shirin zai yi mabuɗi ne da karatun labarai. Wanda a yau Buhari Isa zai karanto mana su.
An ja hankalin mahukunta a jihar Kano da su shiga tsakanin jami'an hukumar hana fasaukauri ta ƙasa kwastam da 'yan kasuwar kwari. Guda daga cikin matasan 'yan kasuwar Alhaji Sale ya kasai ne ya jan hankalin yayin ganawarsa da wakilin mu Mu'az Musa Ibrahim inda ya ce jan hankalin ya zama dole duba da yadda yanayin ya fara sanya ɗumbin matasan da suke cin abinci a kasuwar ta hanyar dako zaman banza saboda rashin kayan da za su rinka saukewa. A nan kuma shugaban sabuwar kasuwar duniya ta ɗan gauro Alhaji Ibrahim Bako ya ce kasuwar ta yi wani shiri na musamman don samar da rumfuna manya da ƙanana a kasuwar ga ƙananan 'yan kasuwar kwari akan farashi mai sauƙi daidai da samun kowa alhaji ibrahim bako ya bayyana hakan ne a yayin wata ziyara da 'yan kasuwar suka kai masa ƙarƙashin jagorancin sabon shugabanta alhaji abba muhammad bello domin tattauna muhimman hanyoyin inganta kasuwanci a kasuwannin biyu da ma jihar kano baki ɗaya inda ya ƙara da cewa daga cikin tsare-tsaren ana iya baiwa mutum shago ko suto ko ma ƙananan tebura na zamani zamani wanda za a biya wani bangare na kuɗin daga baya a cika ko kuma ma sai bayan an shiga a fara biya.
To an gaida Buhari. Kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Safiya Abdulrashid za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yadda aka samu wata mata suka yi la'yar ƙasar Ghana. ta ɗauki wani almajiri a unguwar na'ibawa mai kalwa, kuma ko da take shirin tafiya da shi aka kama ta, sai ta nuna wani hoto ta ce ɗanta ne ya ɓata tun yana ɗan ƙanƙani.
Za mu fara da sakon Zainab Sani Tudun Wadar ɗan Kade inda take cewa salam kai jama'a suka yi dan kina neman ɗanki sai ki ɗauki ɗan wasu Allah ya kyauta. Ita kuwa Safina Musa Muhammad Wailari cewa take salam babu suda Allah ya tona asirin masu satar yaran ya kawo mana ƙarshen su amin. Ke yanzu hotunan yaran mutane kike ɗauka wai ki ce yaran ki ne? Tab Allah ya kare mu sako daga Musbahu Bargo Inusawa. Shi ko Kamal mai Najeriya Hotoro Walawai cewa yake don Allah hukuma a hukunta wannan matar saboda masu irin wannan hali su ɗauki darasi, kama da wane fa bata wane daga ganin ɗa sai ki ce naki ne Allah ya sa uwa ta ga ɗanta. Sako daga Ibrahim Burga Gunduwawa. Za mu karkare da sakon injiniya Garba Mazaru ga fada inda yake cewa waɗanda 'ya'yansu suka ɓata Allah ka bayyana su mu kuma iyaye mu ƙara kula da 'ya'yanmu. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanto sakonninku ba, mun gani muna godiya.
To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun wani muhimmin saƙo daga hukumar Hizba zuwa ga duk masu zuwa cin kasuwar Badime, ɓangaren ɗandima kan gadon kara a ɗakin bukka. Da fari dai hukumar Hizba ce ta samu rahotannin sirri kan yadda tarin mata masu yawon tamore. suke ta tururuwar zuwa badime ɓangaren 'yan gwari kasuwar timatir saboda cin amfanin kakar tumatirin na bana inda ake zargin suna fakewa da sana'ar tuwo-tuwo suna abin da suke yi ta hanyar kafa gadon kara a ɗakunan bukkoki dakarun hizbar da sun keta tsakiyar dare ne a yunkurinsu na kaiwa waɗannan 'yan tuwo-tuwo hari inda suka kai har asuba suna ƙaddamar da operation ɗin ƙarshe suka samu nasarar kamo tarin ƙaratan matan waɗanda ake zargin suna fakewa da tuwo-tuwon suna abin da suke yi har guda sama da casa'in ake kuma zargin sun kafa kasuwar cin wucin gadi a wannan kasuwar ta 'yan gwari da ke garin Badime, inda suka yi amfani da yayi suka gina ɗakunan bukkoki. Gadon ma na kara ne suka sa matokarai suka jera da 'yar katifarsa a kai. To daga bisani dai bayan an kawo su ofishin na hukumar Hizba an tantance su, aka kuma samu cewar sama da guda ashirin suna ɗauke da waccan cuta mai karya garkuwar jiki wato sida. Kuma wasun su ma ba su san suna ɗauke da cutar ba, ko da dai mafi yawansu sun sani amma haka suke ci gaba da zagayawa suna yaɗa cutar ga duk waɗanda suke zagayen ƙetare iyakar matan titi. Azantawar da muka yi da wasu daga cikin matan da aka kamo, wata ta bayyana mana fargabarta ko tana cikin waɗanda gwajin ya nuna cewar suna da cutar, tun da dai a lokacin ba a kai ga sanar da su waɗanda suke ɗauke da cutar ba, duk da cewar ma ita tsohuwa ce, tana da ‘ya'ya takwas, amma take ɓadda kama tana abin da take yi, su kuma gayu ba sa ganewa suke gangarawa baduma, a yayin da su kuma wasu suka ce su dai kam. daga yau sun bar ƙara zuwa kasuwar baduman ɓangaren 'yan gwarin.
Gwaji da dama ma A ina aka miki, a nan wurin.
to ya gwajin ya nuna.
Ito ani ba su bamu rizon ne ba mun gani. Dole ne wanda ya ji haka yi tunani mana tunda yana ciki. Tunda ko baka haduwa da wani ko a yankan farce ko a wasu abubuwa za ana iya dauka amma ba lalle ne wai haduwanka da namiji ba tunda idan mun namiji yana dauke da wannan cuta ba lallai ne ka dauka ba. Saboda idan yana karewa yana shan magani yana karye garkuwar jikinsa.
Yanzu to me ake da shirin yi?
Aure.
Kin taɓa yin auren a baya ne?
Na yi da yawa ma.
Kina da 'ya'ya?
ina da guda goma sha biyu haihuwa ta takwas ya ce min kalaudina haka ya faɗa bani da wata matsalan da yake damuna wallahi ni ko a yanzu na samu hanyar da na fita daga nan wallahi zan koma gidan mu saboda ba ni ta gare ni ba nan nan nan brigade nake ba ta da amfani Allah ya shirya mu to ni in Allah da ma in na koma zan dauki kayana ne in tafiya ta gida nan gumal To su kuwa wasu da suka je karɓar wasu daga cikin matan da aka kamo sun ce ‘yan uwansu ne mata, sun kuma bar gidajensu ne da sunan za su je unguwa, amma sai suka je badiman ɓangaren ‘yan tumatirin suka tare, ko da dai wani ya ce, shi tasu ‘yar uwar ma daga nan Birget ta ce ta tafi Katsina, amma kuma sai gashi bata je Katsinan ba, ta yada zango a badima ɓangaren ‘yan gwarin.
wallahi da ka zuwa unguwar ranka ya daɗe Tun yaushe ta tafi unguwa, ta kai kamar kwana takwas haka kawai hajiya ta kira ni wai tana nan an kawo ta nan ina ta ce muku zata, ka tsina gidan biki daga ina?
daga nan cikin kano Kano ina ce.
nan brigade da ta taba irin wannan abun a baya.
mu dai a gida ba ta nuna mana tana yi wallahi ba mu sani ba shine kuma muka taho da haka ta kasance ma mu ta ce dole sai mun taho mu muna nan cikin Kano rijiyar lemu gaskiya za ta kai kamar kwana biyar ya rabanta da gida ta to daga bambeguwa ta ce za ta zo gida ni kuma kanan Gida ina?
ubanta ne gida ɗasa ina gona kai jiya na aiki sai ta bugo min waya cewa suna nan hizba shine na zo jiya na ganta shine nake mata faɗan nake cewa me kai ki wannan shine sai take cewa wai tsautsayi ne To babban kwamandan hukumar Hizbar da Sheikh Harun Ibn Sina ya bayyana cewar duk da yadda suka yi gwajin suka gane cewa akwai tarin waɗanda suke ɗauke da waccan cuta kuma ma tsofaffi ne, to wata ma sai da ƙaton ɗanta izo ya rinƙa rintimawa 'yan Hizbar kuka yana iya kin cuce mu.
an kafa bukkoki waɗanda kawai matan suke sheke a yansu ta irin gadaje da ake na bukka ake na yayi a ciki na kara shi yasa sai da muka mutum casa'in da uku sai da muka samu ɗaiɗaiɗaiɗai har guda ashirin da hudu wanda suke ɗauke da wannan ciwo cuta mai karya garkuwar jiki kai guda hudu maza daga ciki suna ɗauke da wannan ciwo daga cikinsu waɗansu dama sun sani domin sun gama sun ce suna ma shan magani akwai amma ƙwaya biyar daga cikinsu su gaba ɗaya ma ba san suna ɗauke da wannan cuta ba daga cikinsu akwai guda biyar masu goyo masu goyo nan akwai guda uku cewa suka ce eh goyon nan wato babu masu shi ma'ana a yawon banza aka ɗauka wasu ma ka jiya ɗaya daga cikin 'ya'yan zuwa yana ta kuka a gabana wallahi yace wallahi baba kin cuce mu ɗa ne daga ta- ta ta zo daga buci yace ta ce ta zo ne sabon gari za ta sai kaya kawai ta koma ya zo ya ganta yana zuwa sai ya fashe da kuka wanda ya kamata mu tabbatar ba laifin za mu miƙa su yi masu wa'azi wanda kuma lalle sai mun kai su ga kotu To fatanmu dai har kullum shine ya Allah Ubangiji ya shirya al'umma baki ɗaya, su kuma mazan da suke kai kwarare baduman ɓangaren ɗan diman tumatirin da kabewar tunda dai layin na gwari ne za su ji su kiyaye, idan kuma sun ƙi, idan kuma sun ƙi za su ci gaba da ta'ammali da tsofaffin dattijai sa'o'in gyatumansu waɗanda suke ɗauke da waccan cuta. Allah Ubangiji ya kyauta amu. To a nan kuma wani jami'in karota ne da yake bakin aiki ta gan musu shi da wani jami'in soja kuma sabon fitowa daga karɓar horo. Ƙarshe suka kece raini kuma domin jin yadda shi wancan jami'in karota ya riga ya gane bambancin da ke tsakanin tsakuwa da tsaba ga jakada Abba Isa Muhammad.
wasu da muka zanta da su akan titin sharaɗa zuwa ja'in da ke nan birnin kano bayan faruwar lamarin sun yi mana ƙarin haske yan karota ne suka zo suka ce sun tafi da wani soja shi kuma sojan ya ce ba zai tafi ba. suka kama cikome shi ta yi ba zai tsaya a bada hannu ya wuce ba kawai shi da sauri yake da kayan sojojinsa suka rike shi sai an je police station shi kuma ya ce ba zai je ba faɗa ne ake akan sun tara hanya sojoji sun zo su ce a basu gu kurin yan karota suka abin nan suka biyo wani waye su ma yan karota suka tare su ta ce ba su wuce ba to wannan abun ya sa fara dukan da su wannan yan karota ya fasa mai kai suka fara wannan hayaniya mun kuma tuntuɓi kakakin hukumar karota a nan kano na bilisi abubakar kofar na'isa wanda ya bayyana cewar sun samu wannan labari labari ya ishe ni cewa akwai hatsaniya da aka samu tsakanin jami'an mu na karuta da wasu sojoji da suka zo wucewa wanda hatsaniyar ta haifar da rikici wanda har itara jama'a da yawa a cikin ikon Allah muka zo muka ɗauki matakin sanar da batura yan sanda na rubushin din sharaɗa wanda kusan kes din yana hannun yan sanda ya zuwa yanzu suna ci gaba da gudanar da bincike kuma muna jira mu ji report daga gare su dsp abdullahi haruna shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano ya kuma tabbatar da cewar tuni suka tarkata waɗanda lamarin ya shafa domin gudanar da bincike akwai dan karotin da ya tsaya da mai adadin sau shi kuma mai adadin sau ya tsayawa a garin jiyawa da zai haka sai ya bigi mashinsa da itace da yake hannunsa mai adadin sau da ya koma gefe sai ya kirawo abokanansa sojoji su uku a waya lokacin da suka zo wannan wuri shine suka samu wannan dan karota suka fara dukansa yanzu haka su waɗannan sojoji suna hannun mu an fara bincike a kansa amma yanzu haka shi dan adadin sau da ya gudu za mu kamo shi duk inda yake kuma sai sojoji suna hannun mu za mu gudanar da bincike don mu bibiyi lamarin yadda ya kasance a wani labarin kuma wasu 'yan bijilanti ne ake zargin sun lakaɗa wasu mutane uku na jaki har ta kai ga guda daga ciki ya rasa ransa wanda ake zargin shi ne yake kula da injin da ke haskaka titunan jayin mun kuma sake tuntuɓar kakakin rundunar 'yan sandan jihar kanan dsp abdullahi haruna wanda ya mana ƙarin haske akwai waɗansu waɗanda 'yan vigilance a nan sharaɗa sun kama su da laifi inda sun daki waɗansu mutum biyu a ciki an kai su asibiti amma ɗaya rai ya yi halinsa yanzu haka su waɗannan 'yan vigilance su biyar suna hannun rundunar 'yan sanda kwamishinan 'yan sandan jihar kano sufi ahmad ilyasu tuni ya ba da umarni an dawo da su babban sashen bincike daga yadda kwatar banfai kuma a ɓangaren san kai su waɗannan wanda suka aikata aika aika bayan binciken kwakwaf za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka su lalata wanne hali su ragowar waɗanda suka jikatan suke ciki akwai mutum da shi ma wanda an ji masa ciwo a kafa sun kai shi asibiti an yi masa magani yanzu haka an sallame shi abba isa muhammad baba suda To wannan labari dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiyi labarin har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, kuma jakadiya Maryam Ibrahim Zango ta leƙa mana shafin.
Da saƙon Musbahu jikan hajiya za mu fara inda ya ce, Tab, soja da karota lallai yau an kwashi 'yan kallo. Saƙon Abubakar Saddiq shi ma cewa ya yi, faɗa da aljani ba daɗi, karota a rage zafin kai. Tofa, Allah ya kyauta haɗuwar ba za ta yi daɗi ba, saƙo daga Aliyu Sarkin Gida Muhammad. A ra'ayin Ismail Ibrahim Shanona kuwa cewa yake, kowa ya ɗebo da zafi bakinsa, Allah ya kyauta. Shi ma mukutar iya zango cewa yake, ana dara ga dare yayi, ɗan karota me ya kai ka faɗa da soja, Allah ya fitar da kai lafiya. A gaskiya jami'in karota aikinka ya yi kyau domin kowa ya karya doka dole a hukunta shi. Sako daga Jamila Awwal duba da yanayi na lokaci da sakon Inyas mai gida gyaran ya zamu dakata inda ya ce babbar magana kai dan karota mai ya kai ka daukar dalaba ganmu to Allah ya takaita amin. masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu dama karanta sakonninku ba mun gani muna godiya To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na intanet. www.dalfmkano.com ko ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya. Kuma da haka za mu leƙa kasuwa alabashi idan mun huta sai mu dawo.
kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko kuwa makara ce zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishirin ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauke application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a ɗauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa za ka iya ɗaukan drop ko kuma tare da fasinja wani abin burgewa shi ne idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka a ofishin naira ka je ka karba ƙarin abin burgewa shi ne za ka iya biyan mu da kuɗi cash ba lallai sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haɗuwa da masu ƙwace da cutar bil adama za ka iya samun kyautar naira dubu ashirin duk wata idan ka tura yan uwa da abokai saƙon gayyatar amfani da mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga play store android a application store a wayar wayar iphone sai a rubuta naira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take mira sifiri a sauƙaƙe To madalla, a nan kuma wasu iyaye mata da ‘ya'yayensu ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana, saboda zargin cewa wani attajiri ya gine musu hanyar zuwa gidajensu, da suka ce wani alhaji Yusuf ne ya basu tun sama da shekaru talatin da biyar a unguwar Farawa. matan dai waɗanda mafi yawansu mazajensu sun rasu sun bar su da marayun ‘ya'ya sun ce asalin hanyar wadda gidaje sama da ɗari suke amfana da ita wani bawan Allah alhaji Yusuf ne ya mallaka wa al'ummar yankin ta hannun babban limamin garin Malam Muhammad Sani Jibril.
da hanyar ma an ba mu amma yanzu an haɗe ta gaba ɗaya an toshe mu tas an toshe mu tas ka gan shi na da hanyar wuce ba mu da hanya da wannan shatale tale har yau inda muna sai sai dai mu ruwa i cinye gidajen mu ba inda za mu sohe mu shiga gaba ɗaya an tohe mu an hana mu hanya dan ya rasulullahi to ina ake neman a sa rayuwar mu mu ba maza a ciki ba ga marayu ƴaƴa an mutu amma mu da ƴaƴa dan hanyar da zamu je mu ciwo abinci mu dawo da ƴaƴan mu dawo to an tohe mana azantawar da muka yi da limamin jim kaɗan bayan kammala zanga-zangar ya ce sun tuntuɓi wakilin mai wannan ƙaton fili da ake zargin ya cinye musu hanyar amma har da haka sai gashi sun wayi gari sun tarar an gine musu hanyar wannan guri an daɗe da sayan tun zamanin shagari alhaji baba baba yusuf shine mai wannan wuri ice a ba mu kafa biyar isa ma'aikatansa suka janye gini aka fitar mana da kafa biyar mai wannan kuma da suka zo ga filayen mutane tun mata unguwanni ba ma mata kawai ba ai kaga wannan aka ce an dinde wannan wuri gaskiya an takurawa jama'ar to wakilin wannan attajiri dai mai suna mika'il mun tuntuɓe shi amma sai ya ce ba zai magana ba, har sai ya nemi izinin mai wajen wato wancan attajiri, wanda ya ƙiya shaida mana kowane ne, ko da dai rahotanni na nuni da cewa fitacce ne kuma sanannen mai kuɗi a Kano. To daga unguwar farawar kuma bari mu leƙa ƙungiyar mashaya shayi. Inda ake sa ran fara kai rahoton duk mai shayin da ya zuba wa kwastomansa da zafi ya sha ya ƙona baki, a yayin wani taron masu sai da shayin a nan Kano. shugaban ƙungiyar ta masu shayi ya yi kira ga al'umma mashaya shayin da su gaggawar kai rahoton duk wani mai sai da shayi da ya zuba musu da zafi suka ƙona baki.
sunana malam lawan mai shayi ɗan kargo zangon da shugaban ƙungiyar masu shayi na jihar kano duk wanda aka yi haka ya je ofis mu ya kai rahot za mu kira wannan mai shayi mu ga yadda ai kasance haka ai al'adar mai shayi in ya tashi ya daga in ya baka ni ma daidai ita in ma daidai sai sake daga mu amma shi kuma mai shayin nan har in bai ce sake daga mun ba ya sha to shi ma fa gaskiya akwai gunci idan ta tabbata kuka samu wani mai shayi ya ba mutum da zafi har ya kone din me matakin da za ku dauka matakin da mu dauka kan za mu da fitar da shi saboda gudun gaba ko kuma kar wani ma ya kusance irin wannan To da ki Abba Isa shine jakadan labarin shayin. Sai mu ce muna dakon a nan gaba mu ji kuma irin kotun da za a rinka gurfanar da masu siyar da shayin, wataƙila ita kuma ta ɓangaren masu biredi ce. Kuma da haka za mu gangara zuwa ga jakadiya Aisha Ibrahim Abdul, wadda za ta shigo a cikin fannin nan namu na.
Sanin sunayen shugabanni dai abu ne mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce al'umma sun san shi. Duba da cewa su ne suke wakiltar su, sai dai duk da hakan al'umma da yawa ba su damu da san sunayen su da ma mukaman su daban-daban ba. Duba da cewa a kwanan nan ne aka samu bullar wani zance da ministan gona ya yi, wanda hakan ya sa sunan sa yi ta zagayawa a kafafen yada labarai, har ma da bakunan al'umma. Haka ne ya sa fannin namu na tabbijan a wannan makon ya ɗauko sunan ministan noman inda muka zagaya cikin mutanen shin ko sun sanya sunan ministan noman?
Sunansa Nomau, Yakubu Dogara.
Audu Obe.
Sabo na Nomo.
Abbas na Nona ne. Comrade Idris Ibrahim unguwar Gini shine mataimaki na musamman ga ministan gonar. Ya gaya mana cikakken sunansa.
Ministan gona sunansa Alhaji Muhammadu Sabo na Nono sarkin Fulani Tofai.
Fatan dai mutane za mu dage wajen sanin sunayen shugabanninmu. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Za ku je mu ta cikin wani sabon fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda.
To a nan kuma har yanzu batun rufe boda na ci gaba da ya mutsa hazo musamman ma tsakanin 'yan kasuwa da ƙungiyoyinsu, inda shugaban ƙungiyar matasan 'yan kasuwa a arewacin Najeriya Abubakar Kabir Babawo.
Irin labarin da muka bawa su hukumomin kwastam muna gaya musu cewar akwai mutane masu kananan karfi da sun yi haɗin gwiwa sun shigo da kayayyaki wanda ba haramtacce ba ne. Muna roƙon gwamnati da ta duba Allah ta duba wayannan mutane a bar su shigo da kayan da bai haramta ba. Kayan da ya haramta mu ba ma goyon baya domin ba za mu so kasar mu ta zama ƙasa da komai zai iya shigowa ba musamman duba da rashin tsaro wanda shine abu na farko da gwamnati ta sa ta rufe wannan boda amma a lokacin da muka je Abuja mun tattauna da su hukumomin nan kuma sun gaya mana irin effort da shi gwamnan jihar Kano yake sawa a kullum sai ya turo da report din cewar yan jihar ta yan jihar ta yan jihar ta.
To anan kuma wata mata ce da a iya cewa kallabi tsakanin rauna. Ta warware irin tsohon zaton nan da mutane suke da shi a baya, na cewar wai 'yan cikin gari 'ya'yan geto ba sa iya yin karatun boko mai zurfi har ma su zama wani abu. inda duk da kasancewar ta mace kuma 'yar cikin jakara ta keta karatun zamanin ta kai matakin babban likitar mata ba ma a nan Najeriya ba can ƙasar Afirka ta kudu. Ga dai tattaunawar Dr. Rakiya Sa'idu da jakada Abdulbasid Abdulmumin.
Alhamdulillah ka san ko kana cikin gari ya danganta da irin tarbiyyar da ka samu. Mahaifinmu shine ya tallafa mana ka samu ilimi ya sa a ran cewa zai taimaka mu matan mu sami ilimi duk inda ake kai ilimi inda kowa zai kai mu ma za mu iya samu kowace unguwa muka tashi ya nuna mana wannan aƙidar cewa duk abin da mutum ya sa a zuciyarsa zai yi za ka iya yin ta a cikin tarbiyyar musulunci za ka yi abin da ya kamata ka yi kuma ka kai duk matsayin da ya kamata ka kai ko kai mace ce.
To wani nasarori aka samu daga fara karatu zuwa yanzu?
Nasara babba ita ce Allah ya ba mu iko an yi karatun cikin sauki iyayenmu na nan mahaifinmu malam sa'idu balla Allah ya kansa ya masa rahama mu ma muka tsaya muka yi karatun kuma yadda ya kamata banda karatun likitan kuma na PhD kuma ina koyarwa kuma yanzu ina mai da hankali gurin binciken abin da ya shafi kansa da ta shafi mata to amma a cikin kansa kansa da mata suke samu na fi focus akan kansa da ta shafi bakin mahaifa yanzu shi nake yi wanda kalubale fa aka fuskanta kalubalen ku shine yawanci kasan yadda wani lokaci mutane suke balle kana university a jami'a ko kuma in ka gama kana ma cikin aiki ana ganin kamar aikin mace kawai shiririta ne in ana karatun ana ganin kamar na mace shiririta ne alhamdulillah dai in abu da ya shafi na makaranta ne mu gaya babanmu shi kuma zai bamu shawara shi ma to duk wannan ya rage yawan kalubalen da da zamu da muke samu.
Wani shawara za ki bawa ma'ana yan uwanki mata waɗanda ba su kai ga matsayin ki ba ko masu tasowa.
Daga kan iyaye mata su mai da hankali gurin tarbiyyatar da 'ya'yansu gurin cewa yara sun samu karatu yadda ya kamata ba a mai da hankali gurin kwalliya ba gurin siyan lesi mai tsada wannan ba ita ce ba. Da su kuma yara su zama cewa suna da focus a abu amma ya kamata iyaye su taimaka wa yara su samu focus ɗin kar su zama kawai ana ta abu ba kai.
To mai sauraro baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala, a madadin nafi salisu da taimakon Aminu Ahmad Abbas waɗanda suka yi kiciniyar sada ni da ku, sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki nake mana fatan saduwar alkhairi. Wassalamu alaikum.